ربنا إنك أنت الأليم الحكيم رب يسر ولا تؤسر إلهي نظرة لطف تجعلني بها في دائرة عنايتك ونفعة أنس ترفعني بها إلى أسماء حفظك ورعايتك وارفة نور تحصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وطغيان البغاة المتردسين وشمات الأعضاء الخائنين ومن شر الخلائق أجمعين amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muka taru domin ci gaba da karatunmu na shama'il muhammadiyya wanda muke yi a babban masallaci wanda muka dawo da shi nan na wani lokaci littafi na shama'il muhammadiyya littafi ne da yake karantar da mu wasu daga cikin ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba don komai ba don mutane su ci kuma su yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin al'amuransa na yau da kullum a babin da ya gabata mun yi karatu ne kan babi da yake da alaka da yanayin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cin abinci saboda haka yau za mu tashi a sabon babi wanda yake shine babi na yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin kalace ko dai da daddare ko ko da rana sallallahu alaihi wasallama babin shine babi na 24 a cikin littafin Shama'il Muhammadiyya na Imam Tirmidhi babin yana farawa da kaman haka babu ma jaa fi sifati khubz Rasulillah sallallahu alaihi wa sallama حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي ma'anan wannan hadisin shine babi da zai mana bayani akan yanayin gurasa ko biredi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ci sallallahu alaihi wasallama annabi dan gatan Allah komai na shi sai da aka kiyaye ma mutane domin aji babin yana farawa da kaman haka babi na 24 a cikin littafin shama'ilul muhammadiyya na imamu tirmidhi yana cewa haddathna muhammad bin musanna imamu tirmidhi yace malami na mai suna muhammad bin musanna shine ya karantar da ni wannan karatun da malami na mai suna muhammad bin bashar shi ma ya karantar da ni wannan hadisin kenan imamu tirmidhi ya samu wannan hadisin wurin malamansa guda biyu malami na farko Muhammad bin Musanna malami na biyu Muhammad bin Bashar dukkanin su biyu sun samu ne daga babban malami a wannan lokacin wanda yake shine Muhammad bin Ja'far shi kuma Muhammad bin Ja'far ya samu daga wurin malaminsa da yake da suna Shu'ba shi ma Shu'ban ya samu daga malaminsa wanda yake shine Abu Ishaq Abu Ishaq yake cewa naji da kunnuwana Malam Abdurrahman bin Yazid yana cewa wane ne Abdurrahman bin Yazid shine ba mu taba karo da shi ba tun daga farkon littafin har zuwa yau. Abdurrahman bin Yazid mutumin Kufa ne. Fika ne amintacce ne. Malamai da dama sun yi ruwaya a wurin sa. Shi ma ya samu daga wurin malamin sa da ake kiran shi da suna Aswad bin Yazid. Aswad bin Yazid ba mu taba karo da shi ba shi ma. Aswad bin Yazid dan uwan Abdurrahman ne. Ya rayu kafin musulunci. sannan da musulunci ya zo ya ƙara karɓan musulunci an gani ko kenan kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana da ko kafin a ba manzan Allah annabta kenan muke magana bayan an ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama annabta sai ya karɓa musulunci shi yasa ake ce masa mukram jali sika ne amintacce ne babban malami ne da yake da tarin ilimi ya rasu a shekara ta saba'in da hudu na hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ga sayi na abu bakri kamar yadda ya ruwaya daga hannun imamu Ali ta ga wannan lallai babban mutum ko ba haka ba yake cewa an aishata ya samu wannan hadisin ne shi ma aswad bin yazid kenan ko ya samu ne daga wurin matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama nana aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شهير يومين متتابعين حتى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم دانا عائشة rike cewa ikon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da iyalan gidansa ba su taba cin gurasa ko kace da Hausan mu ne yanzu ba su taba cin biredi na sha'ir kwana biyu a jere ba ba taɓa yin haka a gidan annabi ba sai dai yau a samu gobe babu goben nan sai dai a ci biri a ci nike da suna dais dabino haka fa manzon Allah ya rayu yau in an iya samun khubz ko shine kaman biredi kenan mu yanzu amma su lokacin shine kaman wannan abin da ake yin shi da a cikin Kano din nan gurasa haka to irin shi ne suke ka san a cikin kasa su suna suke ko to irin wannan manzon Allah in ya sama yau to gobe ba za a samu ba sai dai a ci dabino haka nan iyalan za su sha ruwa kuma su kwanta nana Aisha take faɗan wannan tace ma shabi'a alu Muhammad iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba su taba koshi da da biredi ba kwana biyu a jere ana ci har manzon Allah ya rasu ba taba ba ashe mu yanzu da muke samu mu ci hammu wurgar abola ashe ba kankanin ni'ima bane domin yanzu wani daga cikin mu fa in biredin shi ya rage to ba zai sa a leda ba ya kai gida ko ba haka bane mu majuna mu nasiha sai ya wurga a bolan mai mai shayi to kaga fa wannan abin da kake wurgawa annabinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bai taba cin shi a jere kwana biyu ba yau in an samu gobe babu in kuma mutanen mu ne wanda su ba teburin mai shayi suke ba to wani fa in ya bude biredi ba a gama cinyewa ba wannan biredin ba za ka ci ba a wurinsu wannan biredin ya lalace ke sai dai a zubda a bola to ka dai gani yana da matukar muhimmanci mu gyara Allah subhanahu wataala ya shirye mu wannan hadisin Imam Tirmidhi ya ruwaito shi kamar yadda muka gani a wannan littafin Imam Muslim ya ruwaito shi Ibn Majah ma da sun ruwaito wannan hadisi hadisi na gaba shine hadisi na 145 wannan littafin kuma za a ce maka 136 yana farawa da kaman haka haddathna Abbas bin Muhammad ad-Duri qala حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول ما كان يبدل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز شعير هكذا كده وانا ياتكم كقرر hadisin yana farawa da kaman haka imamu turmizi ya ce malami na mai suna abbas bin muhammad duri shi ya karantar da ni wannan karatun shi ma ya samu ne daga wurin malaminsa da ake kiran shi da suna Yahya bin Abi Bukairin shi ma ya samu ne daga Harizu bin Usman an Sulaimin bin Amir to wannan Sulaimin bin Amir din nan bamu taba karo da shi ba Sulaimin bin Amir shine al-Hamsi aka ce malami ne ingantacce amintacce ba a taba kama shi da ƙarya ba ya rasu a shekara ta 163 na hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama. Wasu malamai suna cewa wannan bawan Allah da ake kiransa suna Sulaim bin Amir ɗin nan wai mike da suna Imam Muslim ya gan shi ya ce a na ta ina Imam Muslim zai ga wannan ai ba zai yi kuma galat ne kuskure ne wasu malamin suke cewa a'a ya ma ga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam aka ce a to ta ina kuma eh ta ina bai ga manzon Allah wa sallallahu alaihi wasallam to shi ma dai yace ya ji daga bakin Umamah al-Bahili wannan Umamah al-Bahili din sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama shi ma ba mu taba karo da shi ko wannan shine karan karan mu na farko da shi Umar al-Bahili sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya shahara sosai ya zauna a kasar Sham shi an gane ko shine sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na karshe da ya rasu a gari na Sham ka san an kiyaye su sahabbai sun yi Sham wasu sun yi Kuba haka duk inda suka rarrabu to ana nan ana kiyayewa wannan umamatul bayili din shine mutum na ƙarshe a cikin sabon manzon Allah da suka rayu a gari na Sham da ya rasu shine na ƙarshe daga kan shi babu wani sahabi kuma wannan Abu Umamatul Bayili din kana karanta cikin sunna da nike da suna wannan littafin Minhajul Muslim za ga an kawo maka tarihin an kawo maka hadisin wani bawan Allah wanda ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ta kallon shi haka ya ta kallon shi haka manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce wa manzala sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ko baka gane ni bane ai ni ne umamatul bahili manzala ya ce a to yaya na ganka duk ka wani jajjeme ka rarrame haka yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shekaran da ta wuce ba mun zo mun gaishe ka ba yace kwarai manzo Allah yace kwarai ka kun zo yace to tunda na koma tunda na koma garin mu ina kenan yanzu sham ko yace tunda mun koma ban ƙara cin abinci da rana ba azumi kawai nake yi Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ai kai ko ka wahalar da kanka me zai me zai hana ka riga yin azumin litinin alhamis yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zan yi amma lafiyan da Allah ya bani ya fi haka a ƙaran mu Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa to ka hada da azumin ayyamil bidi ranakun da wata take yin haske din nan take cika din nan kaga 13 14 15 yace manzon Allah su ma zan yi amma lafiyar da Allah ya bani ya fi haka ko baka gane ba kaga bayan Allah ko eh ba irin mu ba mallam kaga wani banda ramadana ai baya wani azumi ko ba haka ba wani dan uwa ba cewa yayi ramadana nan ba dan Allah ne ya ce ba wallahi mutane da yawa ba za su yi ko ba haka bane Allah ya yafe mana to wannan umma wata zahiri din mu ya gama manzon Allah ai lafiyar da Allah ya bashi ya wuce wani za a yi wannan din ma manzala sallallahu alaihi wa sallama ya ƙara masa yace to kai azumi na kwana uku a cikin kowane wata yace manzon Allah zami amma lafiyar da Allah ya bani ya wuce wannan manzala sallallahu alaihi wa sallama sai yace masa akwai watanni masu alfarma ko sune zulqada zulhijja muharram ko sai rajab yace to ka azumci wayannan watanni masu alfarma kai sai ka huta kai sai ka huta yace manzon Allah zami amma lafiyar da Allah ya bani ta wuce wannan ta wuce wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace masa to kai azumin annabi Dawuda mana kai yau gobe sai ka huta jibi ka yi gada sai ka huta ko ka yi yau kenan gobe ka huta haka in ka yi yau sai ka tsallake rana ɗaya ka huta domin yadda ya rame manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tausaya masa an gane wannan ko to wannan ya nuna maka cewa azumi kana da dama ka yi shi duk watan da kake so an gane wannan ko ba wai ma maganan cewa wai azumin watan tsofaffi ba ko azumin tsofaffi ake cewa a kasar Hausa ai ta ban ai ta rigima akai menene menene a shi musulunci dadi gare shi kuma sauki gare shi ka dai ji abin da manzon Allah ya ce masa manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce masa a haramun kai dan bid'a kai dan a manzon Allah bai ce masa sai manzon Allah ya ta kawo masa zabi kai wannan yace zami kai wannan zami haka wannan shine umma mutu zagi an gani ko Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah ya ba mu ikon gyarawa kenan azumin jahar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana shine a ce gaba ɗaya tun daga farkon shekaran har ƙarshen ta baka huta ba shine musulunci ya hana an gane ko to amma shi ma kanshi azumin jahar din idan zaka iya hutawa in akai karaman sallah ranan karaman sallah kai kai azumi sai ranan yawon sallah ko ranan yawon sallah na daya yawon sallah na biyu in za ka tsallake wayannan kwanakin to daga nan ka dasa azumin ka kai ta ka huta kana da wannan dama idan babban sallah ta zo ka aji don ba yin ba yin azumi ranar sallah haka nan rana ta kwana biyu bayan sallah ko dai karama ko baya ba su ba su to to in ka tsallake wayannan kwanaki guda shida din ko aka kwana uku kenan ranar sallah da kwana biyu bayan sallah ka kwana uku kenan to wayannan kwanaki in dai har ba za ka yi azumce su ba to kai ta yin azumin ka daga nan har karshen shekara ba inda kai laifi a musulunci amma wayannan kwanaki guda shidan musulunci yana son ka sauka ka kai azumi me yasa saboda ranar sallah dai ranar farin ciki yan uwanka da abokan arzikin ka za su zo ko kuma kai za ka zarce wasu yan uwanka da abokan arziki kawo maka abu ka ci ha kai kana azumi sai ya zama wani abu saboda ka sai musulunci ya ce a'a haka nan rana na ɗaya bayan sallah da rana na biyu ‘yan uwanka za su iya zuwa maka kai ma za ka iya zuwa musu sai kawai a kawo maka abu sai ga sha'a wallahi ina azumi sai ya zama wani abun takura ko shi yasa ayyamu ta shirki kenan ko musulunci ya ce ban da su kakai azumi to shi wannan umamatul bayili din shine yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da iyalan gidansa ba su zamanto suna rage ragowan biredi ba na sha'ir na to ina ma yake ballantana har su iya ci su rage kallafa annabin naka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda kai yanzu an ce ma ka je ka ci biredin sha'ir din zaka ji kyaman shi kai ba zaka ci ba ko ba haka bane ko to yanzu wannan biredin na alkama kowa ma ke ci ai ba kowa ke ci ba in kaga wani na cin biredin alkama to abin da zai fado kwalwanka shine bai da lafiya ne to sha'ir din nan da alkama bambancin su kadan ne amma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suke ci lahiya lau su rayu shine dake faɗa shi wannan umatul bahir cewa wannan abun biredin sha'ir din ko ko gurasan nan ta sha'ir to ba ma ya raguwa a gidan manzon Allah sallallahu alaihi rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito wannan hadisin ka diga kenan mu da muke rayuwa yanzu mu kara godewa Allah subhanahu wataala abinda muke samu muke iya ci muke kaiwa iyalanmu mu kara lura da shi sosai kar ya zamanto iyalanmu suna almubazzaranci da shi domin wasu har yanzu din da muke magana muke rayuwa kuma akwai wasu na nan na neman abin da kai kake ganin kawo koshi zaka zubar ne a bola wasu na nan na neman shi ko kai rawa kai Allah ya baka ai ba rawa kai ba sai da kai har kana ganin ka koshi to a samu wani dan kwano a zuzzuba a zuzzuba a kai wajen titin za a samu wani wanda yana nan yana bukatar shi Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah ya ba mu ikon gyarawa hadisi na gaba yana farawa da kaman haka حدثنا عبد الله بن معاوية الجميهي قال حدثنا ثابت بن يزيد بن زيد عن هلال بن حباب بن حباب عن إكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي متتابعة متتابعة متتابعة داويا هو وأهله لا يجدون إشاء وكان أكثر خبزهم خبز شعير wannan hadisin kuma ya kuwa yancin duka hadisin yana farawa da kaman haka haddathna abdullahi bin muawiya Imam Tirmidhi yace malami na mai suna Abdullah ibn Muawiya al-Jumayhi wannan Abdullah ibn Muawiya nan al-Jumayhi din nan bamu taba karo da shi Abdullah ibn Muawiya al-Jumayhi din nan shine Abu Ja'far mutumin Basra ne ya rasu a shekara ta 243 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Abu Dawuda da Imam Nisa'i duk sun yi karatu a wurinsa. Zaka ji muna ta kawo sunan malamai daban-daban. Wannan malamin da ya rubuta wannan littafin Imam Tirmidhi ko mu faɗa mu ƙara faɗa anan. Yana da malamai sama da guda 500 da yi karatu a wurinsu. Saboda haka duk lokacin da ya samu sabon karatu to zai maka bayanin shi to wannan sabon malami ne a baya ban gaya maka shi ba. Malamai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai har nawa ɗari biyar ko sama da ɗari biyar da ni da kai mun yi karatu wurin malami ɗaya malami biyu sai muna ganin wai mun zama malamai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga akwai gyara dai kenan shi yasa zaka ga abun a ta bandan bandan malam ko Allah ya be mana Allah ya be mana to kaga wannan sabon malami ne shi ba mi taba karo da shi shi ma yace ya samu daga wurin malamin sa wanda yake da suna Sabit bin Yazid shi ma Sabit bin Yazid ya samu ne daga Hilal bin Habbab Hilal bin Habbab din nan shi ma bamu taba karo da shi ba shi Hilal bin Habbab din nan Habbab din nan Abu Ala al-Basri sunan shi baban Ala mutumin Basra ne sika ne amintacce ne sai dai karshen rayuwarsa ya dan sama raunin kwakwalwa an gane ko ka san Allah ya raya ka to yau da gobe sai Allah ko ba gaskiya ba da to ai ma alƙawari ne Allah yayi ko kai dai kai ta roƙon Allah Allah ya kawo maka da sauki amma Allah ya faɗa cikin suran da ka haddace ta ba mamaki ma kusan kullun sai ka karanta suratu yasin ko Allah yake cewa wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalq ɗayan ruwayan da ka haddace wa man nu'ammirhu dankusu fil khalq Allah ya ce na yi alƙawari duk wanda na raya shi rayuwa ta yi tsawo da shi sai mun taba wani abu a rayuwarsa muna mala tijjani barka da zuwa in dai har Allah ya raya ka rayuwa ta yi tsawo Allah ya ce na yi alkawari sai na taba saboda haka tabawan ya danganci yadda zai zo ne wani za a taba shi a ido kaga jikin shi karau malam ana kira maka 80 90 100 malam amma babu ido wani a bar shi da idan amma babu kafa ko ba haka bane wani sai ga ya fara sunkuyawa ya fara ruku'u malam ko ba haka yake faruwa ba wani ba haka bane wani hakoran ne za a kwashe duka ba yanda Allah baya yi ba yanda ba Allah baya yi duk wanda kaga ya rayu rayuwa mai tsawo to sai an taba shi to shi wannan malamin shi an taba shi ne ta kaifin kwakwalwansa abin da yake haddacewa ko abin da ya haddace yanzu ba ya kawo su kaga shi ya godan Allah ma ko ya zo da sauki ya zo da sauki nashi a to wani fadan shi ma da ya haifa baya iya gane ko ba haka bane ai da yawa akwai wanda tsufa ya kama su yaran da suka haifa ma ba sa iya gane su to shi wannan dai kwakwalwan ne ta yi rauni sosai yanzu saboda girma da shekaru da suka riga suka ja masa sannan duk da haka ba duk da wannan jarabawan da Allah subhanahu wataala ya yi masa yana nan a dabaka na biyar na malaman ilimin hadisi kaga dabakan malaman ilimin hadisi kamar yadda muke karantawa ko dabaka ne akwai dabaka ta daya ta biyu ta uku har zuwa ta goma sha duk da haka yana nan a dabaka ta biyar duk da wannan halin da Allah ya sa ya tsinci kanshi a ciki to yana nan a ɗabaka na biyar manya-manyan malaman hadisi sun ruwaito hadisi a wurinsa ta gaba ba nan kusa ba an ikirama ya samu daga ikirama shi ma ikirama ya samu daga abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya bitul layali mutatabi'a ɗawiyan huwa wa ahlahu la yajiduna asha'a ma'anar wannan kiban yake cewa ibn abbas abdullahi dan abbas kenan dan babban manzon Allah kenan yake faɗan wannan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yakan kwana daya biyu dawuyan yana mai daura cikin sa ba abincin dare shi da iyalan gidansa babu abinci sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dan samu wadan dutse haka sai a dan sa a cikin sai a dauko kyalle ko zani haka sai a daure a cikin sai a kwanta a yi bacci malam dare ya tsala malam sai a tashi kuma a tana fila banda annabawa zai wannan ai wani ma ba zai iya bacci ba wani da ya rufe ido ko zai rika ganin kwana abinci na zuwa ya gani ko to banda annabi da iyalansa waye zai iya wannan ka gani ko to ba sai a dan samu dan dabino daya biyu sai a dan sa a baki kai dabino daya biyu ne zai shi ka ina in ba ka ba ulsa sai kama mutum wallahi ulsa sai kama mutum amma annaba haka lafiya lau ka taba ji an ce annabi yana ciwon walsa ina ina walsa ta san inda za ta ji to kaga manzon Allah ya kwana daya biyu babu abincin dare wannan karan mai ta maka hadisi ka kara gani kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yabitu layali mutatabi'atun ko mutatabi'ata dawiyan huwa wa ahlihi la yajiduna asha'a Zala sallallahu Alaihi wasallama ya kasance da shi da iyalan gidansa sukan yi kwana ɗaya kwana biyu cikinsu babu komai a sai dai a ɗan ɗaura masa wani abu kawai da shi da iyalan gidansa babu abincin dare kaga asha shine abincin dare isha shine sallar isha'i ko ba gane ba min qabl salati al-fajr wa tin wa yina launa thiyaba kullu zahirati wa min ba'd salati al-isha kaga isha sallar isha'i ke asha abincin da ake ci bayan sallar isha'i to ka gani manzon Allah baya samu wannan abinci amma yanzu da ni da kai da zamu koma gida sai mu tarar da iyalan ba su abincin daren ba to wani in ba sa akai wasu ta koma gidansu ko ba aka bane Allah dai ya yafe mana kaga kaga wannan yana nuna mana cewa yanayin da rayuwa take idan miji ya dawo gida ya ce ma iyalinsa wance sai a yi haƙuri yau fa babu kasuwa to ana son ta yi kallo cewa magabatanmu fa sun yi rayuwa wanda ta wuce wannan mu ɗin yanzu mu gode ma Allah ko ba haka ba haka nan kai ma idan ka dawo gida ka tarar da iyalinka ba ta yi girki ba to kar abin ya zamanto sanadiyar mutuwan aure a fara bincikawa a ji menene dalili zai yi ba lafiya ne wanda lafiya ne ake yin komai ko ba haka ba to duka amfanin sanin irin wa'annan rayuwa da ba wai wani mai kuɗi ba fa a'a annabin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine ake karantar da kai cewa ga yanayin yadda ya rayu to banda wannan sai hadisin ya cigaba da cewa wa kana aktsaru khubzuhum khubz ash-sha'ir mafi yawan ma abinda ma ake iya samu da daddaren a ci to biredi ne ma na sha'ir ko ko kace gurasa yana gasar mu ta Hausa ne irin gurasan nan da ake iya samu dan samu a sa a bakin salati shine sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yana da dama da idan ya daga hannu ya ce Allah ruwan zinari nake so a yi wallahi zinari sai su zo ka ji na rantse maka wallahi zinari daga sama sai sun zo amma nan bai taba haka ba bai taba ba bai taba ba an gani ko ai mutanen maka sun taba ma annabi shi dan shi ai suka ce inda kai kai annabi ne kaga wancan dutsen na uhudu kai addu'a sai Allah ya mai da shi zinari in ta diba annabi ya ce an kiyaye an ƙi ko ba haka ba ba za a yi ba Allah ya ce mana a nan yanzu kuma an tabbatar cewa garin makan babu inda zinarin su ya kai su kyau a yanzu haka garin makan akwai zinarin ko ba haka ba suna haka kuma sallallahu alaihi wasallam kaga ai ga shi a Qur'ani ma ko sun ce towa to kai kai to in ba za ka yi wannan ba kai addu'a mana gidanka ya zamanto gida ne na zinari ai da suka ce mu annabi Allah bai boye maka wannan ba sai ya sanya maka a cikin ina alqur'ani ka karanta ka gani irin shedancin da aka rika yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qalu ma li hadha rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكونه جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا هو أباك ولتسكى هذا الله سبحانه وتعالى يبام يفجارا هذا نيبو قال صلى الله عليه وسلم يشي يشي جامعة صعبانسا cewa Allah subhanahu wataala ya bashi zabi ya zamanto annabi da kudi ko ya zamanto annabi da sarauta ko ya zamanto annabi shi cikin talakawan shi daidai daidai haka annabi ya ce na zaba na zamanto annabi ba mai mulki ba ba sarki ba ba kuma mai kudi ba a daidai daidai ka gani ko domin mene ka san Allah shi ba ruwan shi da an ce annabi ya zama mai kuɗi sai a ce saboda kuɗi ake bin shi ka san mutane ke ɗanu ne ba ko ba ka ba sai a ce ha ai ana imani da shi ne saboda kuɗi da yake da shi da kuma ya zama sarki sai a ce mulkan mutane bai ke to tun ya mulke kan ka ce ba za ka bi shi ba wahala ya zo shi sa ake ta bin shi sai ya zamanto shi ba mai kuɗi ba shi ba basarake ba yana tsakiya amala ka gani ko to duk wayanda suke mallaki wayannan abubuwan kuma sai da suka zo gaban su suka tsugunna wani mai kuɗi ne bai tsugunna gaban annabi ba babu ko ba haka bane wani basarake ne bai zo gaban annabi ba annabi fa takarda zai rubuta ya ce a kai masarki wani sai ga cikin sarkin ya kulle malam za mu zo wurin annabin sallallahu alaihi wasallam an gane ko Allah ya fi mana hadisi na gaba yana farawa da kaman haka حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن بن عبد المجيد الحنفي حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم نكي يعني الحواري فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نكيا حتى لقي الله عز وجل تعالى عز وجل تعالى فقيل له هل كان لكم مناكل على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كانت لنا مناكل إلى كيف كنتم تصنعون بالشعير قال كنا ننفق ننفقه فيطير منها ما طار ثم نعجله rawahu muslim rawahu tirmidhi ma'anar wannan hadisin yana farawa da kaman haka haddathna abdullah bin abdurrahman malam tirmidhi yace malami na mai suna abdullah bin abdurrahman shi ya karantar da ni wannan shi ma ya samu daga wurin malamin sa ubaidullah bin abdul majid al-hanafi ubaidullah bin abdul majid al-hanafi ba mu taba karo da shi ba shi ubaidullah bin abdul majid din nan al-hanafi mutumin basra ne an gani ko an nasabta shi zuwa ga kabilarsa ne ko ba an ce hanafi ba kaga kamar yadda mu a kasar hausa sai a ce bahaushe ko in aka ce bahaushe an jingina mutum zuwa ga kabilar hausawa in aka ce berebe an jingina shi zuwa ga kabilan yarbawa ko ba haka ba kamar yadda an ce banife an jingina shi zuwa ga kabilan nufawa ko to shi ma wannan hanafi din sunan kabila ce an gani ko yawwa kabila daga rabi'a fika amintacce ne wasu malamai suna ta yayatawa cewa Yahaya bin Ma'in ya da'afa shi ya ce yana da rauni Imam Tirmidhi ya ce ba gaskiya bane ba inda Yahaya bin Ma'in ya da'afa shi amintacce ne an gane ko malamai kuma da dama sun karɓo karatu a wurin sa su ko sun yi karatu a wurin sa ake cewa kasar Hausa shi ma ya samu ne daga wurin malamin sa mai suna Abdurrahman bin Dinar Abdurrahman bin Abdullahi bin Dinar. Abdurrahman bin bin Abdullahi bin Dinar ba mu taba karo da shi ba. Ya yi karatu wurin mahaifinsa. Kaga muhimmancin mutum ya karatu wurin magabatan shi ko? Yawwa, ya yi karatu wurin mahaifinsa, kamar yadda ya yi karatu wurin Zaid bin Aslam. Shi kuma manya-manyan malami shi ma suka zo suka tsugunna a gaban shi, kamar su Qatan da Ali bin Ja'ad da abu hatam da wasu daga cikin manya-manyan malaman ilimi ka gani ko sai dai wasu daga cikin malamai sun ce layyin yana da yana da sakwa-sakwa haka bai cika dagewa ba sosai wurin ilimi in wane ya faɗa masa abu baya tsayawa ya tantance cewa wannan abin da wane ya ce ya ji din nan daga wurin wane an yi hakan ko ba a yi ba eh kawai da ya da ka zo ka ce me yayi malamin ka ya ce ma kaza ce ce to na yi a ka'ida na ilimi ana son a ɗan kwangwasa ka gani kamar misali ni yanzu idan na ce maka na ji shau ibrahim inyas ya gaya min kaza da kaza da kaza hankali zai ɗaukar maka cewa na ga shau ibrahim ɗin nan kuwa ka gani ko domin shau ibrahim ya rasu 1975 kaga ba a haife ni ba lokacin to akwai bukatuwan sai ka ɗan kwangwasa ina ka ji Ila ba ga shau Ibrahim ba. ba ma haife ka ba lokacin ta ai mahaifina ne ya gaya mu to kaga magana ya fito an gani ko magana ya fito tun yanzu ai na ce daga bakin mahaifina ne na ji wannan to a nan wurin ma sai an samun alaman tambaya me yasa da farko ban faɗa ba cewa daga bakin mahaifina ne na ji wannan to akwai alaman tambaya a kai ɓoyewan ma da nayi an gani ko shine ake kiran shi da suna tablis za mu yi shi wata rana insha Allah cikin ilimin hadisi an ce layyin ne yahya bin ma'in yace cikin hadisin sa akwai rauni gaskiya haddathna abu hazim yace shi ma ya samu ne daga wani malamin sa da ake kiran shi suna abu hazim abu hazim din nan shine ake kiran sa suna al-a'raj salma bin dinar al-madani shi mutumin madina ne fika amintacce ne abid ga yawan ibada kamar dai a zamanin nan yanzu ka ce ɗan ɗariƙa ne sufi ne sosai duk inda ka ji an ce abid to ana nufin sufi na yawan ibada an gani ko mun faɗa a masallaci can yanayin yadda sunayen suka yi ta canzawa ko mun faɗa haka a nan ma mun faɗa cikin karatunmu na tasawuf yana daga cikin tabaka na malaman ilimin hadisi tabaka na uku kaga ya fi wancan kenan ko ba ka ba ba mun yi wani faɗa ko ɗabaka na biyar ko to wannan kaga shi yana daga cikin malaman hadisi ɗabaka na uku ne malamai da dama sun yi ruwaya a wurinsa shi ma ya samu wurin wani babban malami da ake kiransa suna sahal bin sa'ad sahal bin sa'ad bin malik al-ansari mutumin madina ne shi an gani ko da shi da babansa duka sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan dadi ya kare anan fa a ce babanka sahabi kai ma sahabi daɗi ya ƙare a nan ko baka gane ba duk wanda aka ce maka sahabin manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata akan haka har ya rasu to dan aljanna ne ko ba gane ba in dai sahabi ne ya tabbata a haka ko har ya rasu to dan aljanna ne da ayoyin hadisi da yawa malam ko ga wani kuma ayoyin hadisi da ayoyin qur'ani nake so da shi da ayoyin qur'ani da yawa malam ba Allah ya faɗa ba wasabiquna alawwaluna sai ce mene min almuhajirina yan madina kaga duk wanda yayo hijira daga garin madina Allah ya yake magana da shi a nan wurin min almuhajirina sai Allah ya ce mene a gaba wal ansar da mutanen madina ko wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar tala ce mene wallazina taba'uhum bi ihsanin da wanda suka rika kwaikwayon wayannan sahabban mutanen makka ko ko mutanen madina ko ko dukan su mutanen makka da mutanen madina kai ta koyi da su shine ma'anar wallazina taba'uhum bi ihsanin kai ta koyi da su ta hanyar kyautatawa ba tsinuwa da zagi da la'anta ba a an ce sahabi kaza yayi kaza kai ma kayi koyi an gani ko shine aikin tawan domin mene ai a gaban manzon Allah suka ga an yi haka yasa suke aikatawa ko ba haka ba shine ma'anan Allah yace wallazina taba'uhum bi ihsani sai Allah yace da wayancan sahabban ɗan Makka da wayannan ɗan Madina da mu da muke koyi da su Allah sai ya ce mene radiyallahu anhu marduwan Allah yace duka na yarda da su to idan Allah ya yarda da mutum ina Allah zai sa mutum Allah shi kenan magana ya gari ko ga wancan ayan kuma kana karantawa wannan ita ne ayan ta hada gaba daya laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara ko ayatul lam su ayan lam yakuni ko radiyallahu anhum waradu an zalika kiman kashiya rabba Allah ya ce din na yarda da su kamar zaka ce Allah su wane ne yace liman kashiya rabba duk wanda ya tsoro na kaga sahabban ne za a fara kawowa ko domin ba yanda zaka iya gabatar da malaminka akan wayannan sahabban ba zai yi ba me yasa domin su wayannan sahabban su ne Allah ke saukar da ayoyin Qur'ani akan su ban sani ba kun gane ko ayoyin Qur'ani da kake gani akan su Allah yake saukarwa ba يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سوى نيني سوى نسا حبان ني كي كاشد وكين توغن سني أي ko domin yanzu su Allah yake magana cewa Allah ya ce ya ku wayanda kuka yi imani su dai wayannan sahabban ko daga nan ne abin ya ci gaba da tafiya har mu ma muka zo muka shiga tunda muka yi imani ko ba haka ba mu ma muka yi azumin to duka ayoyin da ka gani a Qur'ani akan suka fara sauka sannan suka gangaro suka zo suka same mu ko ba haka ba wannan ayin da kake gani innal muslimina wal muslimatu wal mu'minina wal mu'minatu wal qanitina kan wa ake magana ne kan sahabban ne ba sai ta ta gangarowa ta ta gangarowa har ta zo mu ma muka shiga kuma kaga su dai wayannan sahabban gaba ɗayan su to yarjattu ne Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon ya kyautata ambato a kansu shi da babansa dukansu muka ce menene dukkan sahabbai kuma shi sahal bin sa'ad din nan shine mutum sahabi na ƙarshe daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya rasu a garin Madina ba mun faɗa wancan da ya rasu a ina a Sham ko to wannan shi kuma shine sahabban manzon Allah na ƙarshe da ya rasu a ina a garin madina wasu malamai suka ce ya rasu a shekara ta 88 wasu malamai suka ce a ya rasu a shekara ta 91 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qila lahu an ce da shi akan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naqi naqi yani al-hawari shi manzala sallallahu alaihi wasallama ya taba cin farin gari gari tsari manzan Allah ya taba ci shi ne tambayan da aka yi masa sa'al sai ya ce ma ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naki manzala sallallahu alaihi wasallama bai taba ganin farin gari a idan shi ba farin gari kaga ai ta garin sha'ir suke amfani da shi kaga shi sha'ir din yanda kaga alkama aka kalan shi yake dan bambancin kaɗan ne tsakanin shi da alkama yace hatta laqi Allah azza wa jalla har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wafati ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai taba ganin farin gari ba sahal yace fakila lahu ko sai aka ce da shi hal kanat lakum manakhilu ala ahdi rasulullah sallallahu alaihi wa sallama shin to kuna da abin rereyewa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar dai a yanzu kace shin akwai rariya da ake tankadewa idan an daddaka wannan nike da suna wannan sha'ir din akwai wani rariya da ake sawa a tankade ko koya ake yi ka san aida babu inji kai ma da kanka san wannan ko ba haka ba mu ne yanzu Allah ya mana rahama sai am akai maka nika malam ka ji shi liqui liqui malam ko yan arama an dan taba an dan ji tsaki tsaki a fara fada wannan wani irin malalacin mai nika ne kaza kaza kaza to aka to shi zamanin manzon Allah ma babu da an daddaka an daddaka abin da ya samu kawai sai ayi amfani da shi haka shi ne ake tambayin shi to zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wannan abin da ake tankadewan kuwa rereye wannan yace na na babu ko an kana lakum malaki da Allah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala ma kanat lana malaki ba mu da wani rariya da ake wani tankadewa a ce sai mai laushi ake amfani da shi yace to idan kai mata suna'una bi sha'ir to yaya kuke yi da sha'ir ne yace kala yace kunna nan fuku fihi nan fuhu muka huhura ne an gani ko sai mu huhura wanda ya laushi laushin duk sai ta tashi sai rage mene kaga shine yace fa yatiru minhu ma tsara wanda zai tashi sai ta tashi sai ya sauka wanda da ake bukata daga na yi sai kawai sai a yi girki da shi kawai sun ma na ajinahu ko na ajinahu sannan sai mu mene sai mu mai da shi ya zama kaman na ajinahu sannan sai mu mai da shi kaman kwababban kullu daga nan sai a kwaba sai a yi biredi malam ko ba ko an taɓa yin biredi ba tare da an kwaba fulawan ba ai ba zai yi ba sai mu kwakwaba shi sai mu ci shi kawai a daga yin da zamanin manzon Allah ake yi ko ba haka ba kaga wannan ya nuna maka yanayin yadda ka tsinci rayuwanka to tafiyar da rayuwar a haka karka gallaza ma kanka ka ce ai kai in ba kaza ba ba za ka ci ba in ba kaza ba ba za ka sha ba duk yanayin da ka tsinci rayuwa to ya haƙuri ka tafiyar da rayuwar a haka na wannan lokaci duk wani hali da ka tsinci kanka a kai ana maka bishara na wannan lokaci ne ko ban sani ba kun gane wannan duk yanayin da ka tsinci kanka a kai to na wannan lokaci ne in har za ka yi haƙuri in har za ka yi haƙuri ba kai ƙaran Allah ba domin shi Allah baya son a kai ƙaran shi domin akwai wani wanda ya isa ya yi maka banda shi to da zaran ka je kana kai ƙaran ƙaran Allah wurin wani wallahi ni yau shekara bakwai kenan ina gama makaranta ba aiki ranka ya daɗe ina son ka sa baki Allah ya ce to shi kenan bari mu barka da wannan ranka ya daɗe sai ku yi ta yi ran najin ya daɗe kuma ya ki samu maka aikin ko ba haka bane Allah ya fi mana Allah ya fi mana shi Allah baya son haka kaga aya mafi girma akan wannan tace ayar ta zo cikin suratul nashr suratul inshira alam nashra ko Allah ya ce fa inna ma al-usri yusra duk lokacin da ka ganka a cikin wani hali na wahala malam ko halin kunshi malam Allah ya ce yusra sauki na nan zuwa lokacin da ka ganka cikin wani hali malam kai yayi zabi an rasa mafita ana ta wahala ana ta gwagwata mai gidan hayan naka ya zo ya ma baka notice ya ce to ko ka tashi ko kara maku kai to zai ka fara tunanin ina zaka sa kanka Allah ya ce ba hankali za mu baka mafita ko Allah ya fi mana nan aka taba cewa za a cimma wani mutunci kan kuɗin haya a nan garin Kaduna malam mai gidan zai ci masa mutunci kaza kaza kaza za mu a zuwa fitar da kayan ya ta addu'a Allah ya bashi mafita Allah ya bashi mafita Allah kar ya sa a ci mai mutunci ya ta addu'a malam shikenan suka da wani abokin shi yake gaya ma abokin kaji kaji kaji mai gida na ga abin da yake so yayi yace kaje ka samu mai gidan naka ni gidan kaje ka ce mai wayan aka samu wanda zai siya gidan nan zai siyar shi kenan aka same shi aka mai magana da yake dan ta'adda ne ya ce yin ziyar shi to ya faɗa kuɗin sai ya faɗa sai ya zo ya gaya ma wannan mutum sai mutum ya kirgo kuɗi fal fal fal fal ya bashi ya ce gashi ji ka bashi ya baka takarda ka kawo shi kenan ka bashi aka yi taka aka yi komai aka tsatsara yadda dai ka'idoji da ake bi da aka bi sai kawo ma wannan mutumi ne shi kenan aka gama abin nan aka ɗauko bai ake ba akwai wani abu da ake bayarwa ba ko aka ɗauko aka bashi ya gama godiya abin nan ya tashi zai tafi sai mutum ya ce me zo zo abinka ya ce ga wannan takardar gidan kuma na baka banda Allah wake wannan saboda haka duk halin da ka ga kanka shi bi hakuri bi Allah Allah na nuna kallon ka ko ne wannan ayan take cewa ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب in dai har zaka ji tsoron Allah ka bi shi yanda yake so to Allah zai baka mamaki Allah zai baka mamaki zai baka mafita cikin halin nan da kake ciki kaga wannan aya ita ce daidai kan wannan abin da muka kawo yanzu wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja zai baka mafita kagan yin baka mafita kuma wa yarzuquhu min haythu la yahtasib sai ya azurta ka ta inda baka taba tunani ba yanzu wannan mutum ya taba tunanin zai mallaki da sai da ka mutane mu ji tsoron Allah subhanahu wataala ina ganin kuma inda abin da zamu iya dauka kenan saboda na ga kuma lokacin sallah ya riga ya karatu abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bani lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi wanda suka zo na nesa na kusa muna roƙon Allah ya mai da su gidajen su lafiya malam tijani da ya zo mana kuma wanda yake tallafawa sosai akan wannan karatu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka masa alheri ai a baya mun faɗa wannan abin recording din su suka sai mana ko mun faɗa a baya ko Allah ya saka musu alheri Allah ya saka musu alheri za mu tsaya nan akwai tambayoyi ɗaya biyu uku sai mu ansa in kuma babu za mu yi addu'a Allah ya biya mana bukatun shi tambaya ɗaya biyu uku in akwai wa alaikum assalam wa rahmatullah almajirin ku wanda suke cewa za a yi da wayanda suke cewa ba za a yi ba to su ‘yan uwana almajirai abin da nake roƙonsu a kai su tsaya a kai shi ne su yi azumin su fi shawar ɗin su yi azumin yin shi ya fi alheri a kan rashin yin na an gane wannan ko yin azumin ya fi alheri a kan rashin yin azumin na san da yawa daga cikin yanwa za su ji irin abubuwan da ke ta yaduwa a gari wasu na ganin cewa azumin ma bid'a ne ko wani abu makamancin haka da can gaskiya ba bid'a ba an gane ko da abin da aka ce gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa to maganan bid'a kuma ta kare ba maganan wani bid'a an gane ko domin yanzu da zaka dan natsu haka ka ce mu me wannan fahimtar cewa wai menene sunna nan za ku fara shan bamban da shi zai ce maka sunna shine dukkanin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ko ya aikata ko ba haka ba ko akai a gaban shi bai hana ba ko qaulur rasul sallallahu alaihi wasallama aw fi'lihi aw taqriri shine sunna to wannan fa manzon Allah ne ya faɗa ko ba haka ba shine ya faɗa cewa man sama ramadana sun ma ta ba wasu min shawwal ko misali ya ce duk wanda ya azumci watan ramadana sannan ya bi azumin bayan ramadana da kwana shida na watan shawwal din nan ko zai zamanto kamar yayi azumin shekara ne manzon Allah ne ya faɗa wannan sai ka ce wai bid'a ka gare daga nan wurin dai akwai matsala ne dai kawai an gane ko akwai matsala ne matsalan za ta iya zamantowa ta rashin fahimta ko ka san ita fahimta Allah ne ke sama mutum za ka iya ganin wanda tarin ilimi amma fahimtar Allah bai bashi ba sai wani ya dan fada sai ya ce ah to dama abin da ake nufi kenan to na gani in Allah ya nufe shi da rabauta kenan wani Allah bai nufe shi da rabauta ba ko da zaka shekara kana fara zai ta fada da kai ne shi abin da ke rudan mutane akai shine maganar da Imam Malik ya fada ko maganar imam malik akan azumin siti shawwal din imam malik yake cewa shi a wurinsa san samu makaruhi ne yin azumin siti shawwal a'a me yasa imamu malik ya faɗa wannan shine tambaya imamu malik ya ce wayanda ba su yi karatu ba za su iya tunanin wannan azumi ƙwara shida ragowa ne na watan ramadana an ɗan tsaya ne an ɗan huta sai a ci gaba ya ce tilla ana tunanin haka kada wasu ɗauka haka to sai a ce makaruhi cewa ana ida azumin watan ramadana an yi sallah kwana ɗaya kwana biyu kwana uku mutum ya ci gaba ya ce shi wannan makaruhi amma in ba za ka yi shi haka ba ko sai dan bayan an dan kwana biyu haka sai ka ci gaba shi shi ba ba komai wannan so wannan yana daga cikin abubuwan da malamai haka ta kaiwa da komowa akai amma a ƙarshe abin da zan faɗa akai to na san mutane da yawa har yan uwa sun mun magana kan ya kamata ma mu yi wa'azin sallah akan azumin su shawwal din da ni na ce gaskiya ba bukatuwan haka domin mene zai zamanto kaman mun maida abin habaici ko raddi kawai ga yan uwan musulmai wanda babu gaira babu dalili ba sai an yi hakan ba an gane wannan ko a ƙarshe kawai abin da zan faɗa a kai shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ƙwara ɗaya ni ya ishe ni ban sani ba kai da kake sauraron mu kai ma in ya ishe ka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ya ce duk wanda ya azumi rana ɗaya ya yi wannan azumin ne ba don kowa ba sai don Allah kenan bai yi azumin don baban shi ba bai azumin dan maman shi ba bai azumin dan matan shi ba bai azumin dan surukan shi ba ko dan abokanan shi ba a'a yayi wannan azumin ne don Allah Allah ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai nisanta shi daga barin shiga gidan wuta na shekara 70 shekara 70 za a nisanta ka ba ka ba wuta shekara 70 to balantana kai kwana shida ko ballantana kai kwana shida a shekara kwana nawa muke da shi 360 ne ko da wani abu ko 360 da wani abu to kowane rana ɗaya na watan ramadana in kai azumin ai daidai yake da kayi azumin muke da suna kayi azumin kwana goma ko kowane rana ɗaya yanzu idan ka ce kwana talatin goma sau talatin nawa ɗari uku saura shida ko ba haka bane kowane kwana daya na fitu shawwal din nan shi ma dai yake da kwana goma bai zama ba 360 din kenan kayan shi azumin shekara shi ne manzon Allah ya ce ai kana ka siya mutahaj duk wanda ya azumin wata ramadana kuma yayi wannan to Allah zai bashi ladan tamkar mutumin da ya azumin shekara gaba daya so ba bukatun a tsaya ita ce ce ku shi haka wanda zai yi yayi wanda ba zai yi ba ya je ya ce ba zai yi ba amma maganan cewa wai azumin wai bid'a ne a to nan da ya ko kuskure ko ba gaskiya ba domin duk wanda zai faɗa wannan bai kai manya manyan malaman hadisi da suka ruwaito wannan hadisin suka sa shi ba wanda Imam Muslim ya kawo wannan hadisin a cikin littafin sa Abu Dawuda ya kawo shi ina kira da kaman ma Imam Nisa'i ya kawo sai ka ce wayannan malaman duk ba san abin da suke yi ba akwai dai bukatu wanda ya ƙara tsayawa a duba ko namu muna da yakini dai zaba sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wannan hadisin so babu bukatun a tsaya ce mana wai bid'a ne a'a shi dai mutum ba zai ba ko ya ce ba zai yi ba babu bukatun ya rika suka kan abin da yake tabbatacce ne tambaya na biyu ina ku wa alaikum assalam da gaske ne manzo sallallahu alaihi wasallama ya tsawatar sosai duk abin da zai hada ka da mutum to a nisanci fiska duk abin da zai faru kaka yi da ka doka mutum a fiska fiska yana da yana da daraja sosai a musulunci domin da shi ne ake fiskantar mutane ko da zaran yanzu fiska na ya kumbura yana haka za ga nayi wani iri ko saboda haka musulunci ya ya hana haka gaskiya ne hadisi ne ingantacce shi ma eh hadisi ne ingantacce sosai wani tambayan wa alaikum assalam na'am mustahabi ne su yi wankan gawa su su yi wankan bayan gama wankan gawa mustahabi ne ba dole ba ne ba dole ba ne don mutane sun yi magawa wanka to su ma an so su ma sai su koma sai su yi wanka irin tsarin wannan amma ba dole ba ne abin da aka ce mustahabi ne ana an so ka yi ne in ka yi Allah zai baka lada in baka yi ba ba za a baka zunubi ba an gane wannan kamar misali kwanciya ko ta yaya ake kwantawa ba taɓa rayin dama ko sai ka sa hannunka haka ai haka manzon Allah yake ko mustahabi ne haka sai kwanta haka kana kallon gabas kama da yawa ma haka muke yi su ka gani mustahabi ne ana son ka kwanta haka ko shekaran jiya ne ko shekaran jiya wancan nake ganin wani dan likita binciken da suka yi cewa idan mutum ya kwanta haka yana ba da dama mutum ya iya numfashi sosai ba tare da ya cutu ba na manta bayanin haka da ya dai kusan abin da yake nunawa ke nan biya mustahabi ne kaga idan ka je kwanta a rigingina haka kai baccinka ba za a ce a rubuta maka zunubi ba amma idan ka kwanta haka ka sa hannun naka hannun damanka akan a kasan kunnanka haka sai Allah ya sa rubuta maka lada saboda mene kayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gani ko shine halitta kwara daya wanda duk abin da kai kai ko ka kwaikwaya nasa lada za a ba shine kawai mustahabi haka yake in ka yayi za a baka lada in baka yi ba za a rubuta maka zunubi ba wannan shine wa alaikum assalam wa rahmatullah kan sallan juma'a sai ka bar masallaci ba sana ya yi kuskure ya yi ashe musulunci yana san kaga wani yana yin abin da yake akwai kuskure ka gyara masa ko ba shi bane dai marar aminkum munkaran wani ga yiru biyari fa illam yasli fa bi lisani fa illam yasli fa bi qalbi ko yanzu misali sai na ga gwamna yana yin nafila a masallaci bayan sallar juma'a zan iya zuwa in ce mai kai ina son ya gane ne sosai kaga ba za ka iya zuwa ba jami'an tsaro ma sai su dauka ma ko za ka cutar da shi ne da kama ka wurga ka malam ka gani ko to wannan sai ka ki a zuciya ma idan kaga malam kabir yana yi ba ko ba haka ba ce malam kabir akwai matsala ba ko ba haka bane aha to irin haka ne shi nasiha a musulunci akan duba yanayinta akwai wurin da in ka ce za ka yi in za ka cutu aka ce sai ka haƙura ka bar shi a zuciyanka ba ba haka ba akwai wurin da akwai wanda in kace zaka mai nasiha zai ci maka mutunci ma musulunci ya ce a ko ce me wannan ayan take cewa fa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin shi wa'azi da ma mu'min yake amfanarwa Allah ba mu yi kan gyarawa almajiranka eh wankan gawa so shi wankan gawa ana iya yi har sau bakwai ana iya yi ba gawan ba zai a ta wanke ta ko? yi mana ana iya yi su ɗaya idan har an tabbatar cewa dattin da ke jikin gawan zai fita ai dama buƙatuwar gawar ta fita ne zai sa a ta wankewa har sau bakwai ɗin a ga cewa gawan ta zama tutsa fitacciya ɗin ko kafan wani zai iya yiwa jini ne an cika mai wani abu ne ko an sare shi jini ya ko kwanta a jikinsa an ɗauko shi daga mutuwari a zuwa ya tago wankewa ɗaya ba zai fitar da shi ka gani ko to kaga wannan za a ta wankewa har gwargwadon abin da mutane suke iya ganin cewa yanzu ya ya fata cikin haka amma idan aka tabbatar cewa mutum ba wani datti yake da shi ba za su iya wankewa sau ɗaya so uku an gani ko ana dai sanya zamanto wuturi an gani ko ɗaya uku biyar bakwai makamancin irin wayan nan haka ake yi ma gawa wanka Allah ya sa da cikin babu gawan ko haka zo ka ja mana aiki kuma Allah ya fi mana Allah ya fi Allah ta salatu salati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in من الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق من دار عظيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وعشنا ما وعدتنا على رسلك ولا تسمع يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام عليكم الحمد لله رب العالمين
sai in Allah ya kai mu gobe kuma